أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام
yau lahadi 21 ga watan ramadan ajiyar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara 1445 muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa har zuwa wannan lokaci muna kuma godiya gare shi subhanahu wa ta'ala da ya ba mu damar haduwa a wannan masallaci wanda ke babban masallaci a cikin wannan jami'a ta mallakar jihar gombe gombe state university muna godiya ga allah da ya sa muna cikin waɗanda za su haɗu a gurin da ake karanta alƙur'ani ake sauraren karatun alƙur'ani kuma a cikin masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar cikin wani hadisi mai tsayi daga cikin hadisin yake tabbatar da mashtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa ghashiyatuhumur rahma wa nazalat alayhimus sakina wa haffatuhumul malaika wa zakarahumullahu fi man inda aw kama qala sallallahu alaihi wasallam mutane ba za su hadu ba a daki daga cikin dakunan Allah suna karanta littafin Allah suna dirasansa tsakaninsu face rahamar Allah ta lullube su nitsuwa kuma tana saukowa a kansu mala'iku suna kewaye su Allah yana ambaton su cikin mutane nasa na musamman bayi na musamman ga Allah muna fatan Allah ya samu zama waɗanda suka dace da haka muna karatu a cikin surat maryam a wannan kwanaki na wannan wata mai albarka a duk yammaci na kowace rana Allah ya ba mu damar haduwa har zuwa wannan rana muna karatun alkur'ani a cikin suratu maryam mun tsaya karatun da ya gabata ayata 82 ne ko da ɗaya ne ayata 82 mun tsaya ayata 82 za mu tashi ayata 83 cikin suratu maryam insha Allah muna fata Allah ya samu dace an turo tambayoyi wannan na farko ya yi sallama ya kuma yi gaisuwa da fatan alkhairi ya ce a yana so malam ya musu bayani akan daga hannaye yayin addu'a da kuma rashin dagawa daga hannaye ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam idan ana addu'a daga hannu yana daga cikin nuna alaman kaskantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu a wasu gurare daban-daban ba ko ina ne aka ga ya daga hannu ba misali lokacin da yake addu'a na neman shayar da ruwa ya daga hannu sosai har ana ganin hasken jikin fatansa ta gurin hamatansa da haka ya bude hannunsa sosai wajen dagawa hakan lokacin da yake addu'a a filin arfa ya daga hannuwansa sosai malamai sun yi sabani wasu ce ya bari daidai fiskarsa wasu ce ya tsaya daidai kirjinsa wasu ce ya daga hannu ya zarce da ka daga hannu a lokacin addu'a ya halatta kuma yana tabbatar da kaskantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha hayyun karimun yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifran kha'ibatayn Allah yana da kunya ya sifanta kansa da kunya sosai yana jin kunyan bawansa idan ya daga hannuwansa yana roƙonsa Allah yana jin kunyan me da hannun wannan bawan ba tare da ya bashi abin da yake roƙa ba saboda haka wannan za a iya dagawa wallahu ta'ala ala mai tambaya na gaba bayan ya yi sallama ya kuma yi addu'an alkhairi ya ce a ya ce wata rana ne abokansu suka ga wata agwagwa a hanya tana tun safe wana tun da safe tana yawo har dare sai wasu daga cikin abokansu suka kama ta suka yanka su kuma shi mai wannan tambaya ya ce shi kuma sun ci da aka kawo to amma ya ce abun yana damunsa yana so yana so su biya wannan abu da suka ci sai daga baya yake tunani akwai wani gida da yake tsammanin cewa agwagwar ta su ci amma kar ya je a samu a samu matsala ya ce zai iya zai iya ba su zai iya bashi ya ba wannan mai gidan ko wanda yake tunani wani abu da niyan ya mayar da ya mayar masa kudin agwagon ko kuma a ƙara musu bayani lallai wannan agwagwa ba ta halatta ga ku da kuka ci ba kuma haƙƙi yana nan a kanku dole sai an biya masu shi amma tun da alama da ya sa kun san masu gidan sannan kuma imani ga dukkan alamu ya sa mutum yana nadama saboda abin da ya yi idan akwai hikima cikin kana ga za ka iya ba su ka kimanta abin da zai kai wannan agwagwa amma in ka ce na waccar agwagwan ne za a iya samun matsala a zo ana dogon turanci sannan ana iya ma jefa wata magana daban gashi alama ce ta imani da nadama ta kama shi amma ta sai a juya magana ka san al'ummarmu akwai sha'awan yada sharri wani sa'i sai ce ashe barawon agwagwa ne tun asali alhali shi kuma ba a sani ba biyan agwagwa ya je imani ya ratsa shi saboda haka kamar yadda ya faɗa in dai har akwai yadda za a biya su cikin hikima ba tare da sun san wannan na agwagwa ba ne a kuma yawaita ci gaba da istighfari na wannan zunubi da aka yi insha Allah muna fatan Allah ya karba hakan yayi insha Allah don a samu akan a samu wata matsala mafi girma wanda a toshe wannan hanya din wallahu ta'ala alam wannan bayan yayi sallama yayi fatan alkhairi yace shi yana kasuwanci ya hada kudi da suke ya hada kudin da suke gurinsa da sauran kayan da suke rage ma'ana da sauran kayan da suka rage da kuma basussukan da yake bi da ya hada su wuri daya kuma yana da filaye kamar guda biyu wanda ba ginawa zai yi ba kadara ce tumalan su ma filayen zai hada da su ne a yana sun zai fi da zakka daga ƙarshe nawa ne nisabi nisabin zakka filaye waɗanda suke kadara ba suna kawo kuɗi ba ba juya su ake ba tun da kafin a saye su in ana fidda zakka shikenan amma in aka sayi fili zak- abinan kadara kawai an ajiye ba mamaki ba ma shi zai yi amfani da shi ba yana ajiye da su in har kwanan sai kare bai yi amfani da su ba shikenan sun zama na magada in kuma wata rana ne amfani da su ya Allah ya kaddare shi ya nufe shi da yi amma dai yanzu bayi da wani tunanin su ya ajiye su ya san cewa kadara ne wannan ba a lissafa su a cikin zakka ko da motoci da ake saya waɗanda suke jigilan kaya irin tireloli ita kanta motar ba a faɗan kuɗinta a lissafa shi cikin zakka amma kayan da take ɗauka yanzu da mota ta ɗau kaya kuɗin dakon nata masu kuɗi ne masu yawa za ta je za ta dawo ko ta tafi da kaya kuɗin dakon bai shigo hannun mai shi- motar ba kuma za ta sake ɗauko kaya daga inda ta je kuɗin hannun duka bai shigo kuɗin dakon bai shigo ba to in ya tashi zai yi lissafin wannan kuɗin dako din amma ba zai yi lissafin kuɗin ita kanta mota ba saboda ita kadara ce to haka ma filaye suna cikin kadarori ba a lissafa su an zo fidda zakka ya ce nisabi eh, nisabi a bana ana ta a ce wannan a ce wannan don haka ni gaskiya bai rike hakikanin ah, akwai nisabi ana rubuta ina ga amma bana an yi ta samun maganganu har mutane suna cewa sadaki ya tashi sadaki ya sauko da sauran wasu abu na amma dai ni ba rike hakikanin nawa ne nis- nisabi ba a kuma na manta da na ka takaddan da mun tambaya kafin mu shigo Eh, in akwai wanda yake da rubutaccen tabbataccen abu ana iya turowa in ba haka kuma daga baya in mun tuno insha Allah mu kawo eh, in mun binciko kenan wallahu a'lam 1800 an ce nisabi 1840
ɗari takwas yawa miliyan takwas okay kai administrator ne kai sai dai in an faɗa ku ba da approval a kashe yawa in kun ga fiba- figa ba kwa abuna saboda haka figa sun miliyan takwas a miliyan takwas da dubu ɗari shida da arba'in shine nisabi da naira ɗari biyu da arba'in naira miliyan takwas da dubu ɗari shida da arba'in da naira ɗari biyu da arba'in wato a yawa a zuwa shekaran jiya ya ce to kaga miliyan takwas da dubu ɗari shida da arba'in da naira ɗari biyu da arba'in a zuwa shekaran jiya wane su ne kuɗin nisabi wannan fidda zakan ya zama aiki ba wannan masu miliyan takwas suna juyawa sai ga abubuwan sai a hankali to dai wannan shine nisabi a zuwa shekaran jiya aka ce wallahu a'lam wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah eh, da- ya yi fatan alkhairi ya ce malamai sun ce idan tafin hannun mutum ya taɓa al'aurarsa to alwalarsa ya ce wai abolution a rubuce a baka ta ɓaci to malam ya hukuncin mutumin da tafin ƙafarsa wato leg ta taba wato al'auransa a wannan abu ne kamar jarabawan cikin aji abu ne irin abu ne watakila kawai in ya zo zama yake sakatece ba kamar ɗalibi ba yawa ba kamar ɗalibin ilimi wanda yake zama a nitse da kame jiki ba shi wannan mai tambayar kila sake jiki yake amma in ba haka ba me kai har al'auran mutum sai ta je ga tafin kabansa eh kawai irin masu zaman nan ne sakwato-sakwato kawai shi kenan da haka tafin kafa ba tafin hannu ba ne a yi tafin hannu daban a wannan hukuncin tafin kafa kuma daban yawa saboda haka ba wani abu a kansa to sai dai kawai ya rinka gyara zamansa shi ne abin da za a gaya masa ya rinka zama iri na ɗaliban ilimi sannan ya sake tambaya yace tsakanin hoto sai sa human picture tsakanin hoto da kuma gunki a shin akwai ba- a- akwai bambanci ne wajen hukuncinsu a musulunci ko kuma hukuncinsu ɗaya ne a gunki daban hoto daban amma hoto ma malamai sun yi magana masu karfi akan su lura da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suna tafiya akan haramcin yin hoto wasu malamai sun tafi akan halaccin sa wannan dogon bayani ne akwai wanda ya rubuta a thesis na masters ya bayyana ra'ayoyi biyun gaba daya ya kuma yi tarjihi wato ya zaɓi ɓangaren da shi yake ga shi ya fi a gurinsa ya kuma kafa hujjoji al-fiqhul islami fi ko hukumar taswiri ne fi fiqhul islam na manta sunan abu nan wallahu ta'ala alam haka malamai na baya bayan nan sun yi magana da yawa akan haka wasu sun tabi akan halaccin yin hoto saboda wasu dalilai wasu sun tabi akan haramcin yin hoto saboda wasu dalilai gunki ko haramun ne kai tsaye yawa ba ba a- ba a magana a kansa ko halacci ko haramci haramci ne kai tsaye haramun ne in ko bautarsa ake shirka ne kafirci ne Allah ta'ala ala domin ya ga waɗansu musulmai wancan mai bayanin hoton ya ce ya ga waɗansu musulmai ba su sa hotunansu a gidajensu don suna kafa hujja da hadithin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce mala'ikun rahama wato ma'anan hadithin mala'ikun rahama ba sa shiga gidan da akwai wani suran gunki ok ko kuma kare oho wato wancan sura sai ya sa yake tunanin gunki da abu nan eh, abu- hoto wasu na ɗauka wannan hoto ɗin kansa ana jin tsoron kare zama yana cikin maganar gunki da wato razanarwa na maganar gunki amma dai lallai shi hoto ba maganar gunki ba ne amma kuma kafa hujja da hadisin da ya kawo ma'anansa a ƙasa lallai malamai yana daga cikin masu haramcin haramta hoto sun tafi suna kafa hujja da wannan hadisin yana daga cikin hujjojinsu da kuma hadisai daban-daban yawa saboda haka hoto hukuncinsa daban gunki haramun ne mutum ya bar gunki a gidansa in yana bautansa ne kafirci ne ya kafirta ya bar musulunci domin yana bautan wani allah ba allah ba so insha Allah ta'ala za mu ci gaba da a karatu aya ta 83 cikin surat maryam muna fata Allah ya samu dace na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا
Allah subhanahu wata'ala ya ce alam tara baka ganin anna arsalna shayatina mu mun aiko shaydanu alal kafirina ga kafirai ta'uzzuhum azza suna batar da su batarwa shine tugwihum igwa'a ko kuma tus'ijuhum iz'aja kamar yadda al-hafiz ibnu kathir rahimahullah ya faɗa wato suna batar da su batarwa ko kuma suna zaburar da su wajen miyagun ayyuka da shirka da saƙon Allah da aikin da Allah bai yarda da shi ba aikin shaidanu kenan amma shaidanu ba sa samun iko akan mutum sai in ya zama batacce Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa man ya'shu an dhikri rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin wanda duk ya bijire ya kauda kai daga ambaton Allah bai damu da Allah ba bai damu da bin dokokin Allah ba bai damu da neman yardar Allah ba to shi wannan sai zamanto shaidanu sun maye sun zama su ne abokanansa sun zama su ne suke tare da shi dare da rana to in shaidan kuma ya zama dare da rana shine na mutum to zai rinjayi mutum zai zama mutum baya tuna aikin alheri sai sharri kuma lokacin da ke yin sharrin baya nadama shaidan yana raya wa mutum ai- aikin sharri yana ganin shine daidai yana kawata wa mutum abin da ba daidai ba yana kuma alfahari da wannan saboda haka wannan aikin shaidan kenan da'iman ya'iduhum wa yumanni wa ma ya'iduhum shaytanu illa gurura da haka shaidanu abunan kafirai da duk waɗanda suka bijirewa dokokin Allah sai shaidanu su samu dama a kansu yawanci idan mutum yana ƙoƙari Allah ya ba shi dama ya nufe shi da aikin alkhairi yana da kyakkyawar aƙida yana tsaye akan bin dokokin Allah da riko da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam to Allah yakan taimake shi akan shaidanu shaidanun aljanu da shaidanun mutane sai zama ba su iya yin rinjaye a kansa duk abin da za su yi sai su kasa samun dama a kansa Allah subhanahu wata'ala yana tabbatar da cewa innal ladhina taqaw idza massahum qa'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun duk waɗanda suka tsaya da dokan Allah suke binta sau da kafa to koma shaidanu sun zo wani sa'i sun dan kauda su take kuma sai Allah ya ba su baiwa sai nan da nan su dawo su faɗaka sai ga kuma sun gane cewa kai abinda muka yi ɗazu kuskure ne kai amma na yi abinda ba daidai ba Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana sai ga sun koma daidai amma wanda ya zamanto ya bar Allah to sai Allah subhanahu wataala ya kyale shi sai shaidanu su zamanto su ne masu juya lamarinsa su ne masu juya akalarsa duk inda suka ga dama nan za su yi da shi Allah ya kiyaye mu da haka ya ce alam tara anna arsalna shayatin ala alkafirina ta'uzzuhum azza ba wai ana nufin Allah zai aiko shaydanu ne su je gun wane su kira shi zuwa ga bautan shaydana ba a kawai in dai wane ka ya saki hanyar Allah ya zamanto shaydana ya sa a ransa rashin bin Allah rashin bin dokokin Allah to sai shaydanu su yi rinjaye a kansa dan za su zamanto dare da rana su ne nasa shikenan sai ya daina jin kyamar zunubi sai ya ta yi Allah kiyaye mu Allah ce fala ta'jal alaihim ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin waɗannan karka damu cewa sai an kama su sai an azabtar da su karka damu da cewa sai an halakar da su karka ɗauka cewa su wai tsaiko ne ga yaduwan addinin Allah a inna ma na'uddu lahum adda kawai muna nan mun yi musu alkawari ne alkawarin sai ya zo za mu kama su kamar Allah yadda subhanahu wata'ala yake cewa wa ma nu'akhiruhum illa li ajalin ma'dud ba komai muke jinkirta musu ba ba wai gani suke sun tsira ba a'a muna jinkirta musu ne kawai zuwa ga ajalin ma'dud wato wani lokaci da aka yi masa yankewa na zuwa shine tashin alkiyama shine anan ma Allah subhanahu wataala yake cewa fala ta'jil fala ta'jal alaihim karka damu kai gaggawan cewa sai an gama da su a'a inna ma na'uddu lahum adda mun yi alƙawarin ranar da za su zo su tsaya a gaban Allah ranar za su gane cewa wanda duk ya yi abin da ba daidai ba ya yi asara Allah ya kiyaye mu Allah ce yau ma nahshurul muttaqina ilar rahmani wafda ranar da za mu taro masu bin dokar Allah su ne muttaƙai masu taƙawa za mu taro su ilar rahmani zuwa ga Allah wasu malamai suka ce ilar rahmani zuwa ga aljannar rahman wato zuwa ga aljanna wafda za su zo suna kan abun hawa za su suna kan abun hawa malamai suka ce fassararsa a nan shine mutumin kirki mumini ranar tashin alkiyama idan aka yi busa a cikin ƙaho idan mutum ya fito daga cikin kabarinsa to zai ga wata dabba kyakkyawa wadda ta shirya da siddi da komai da ce zo ka hau bayana ni ne aikinka na kwarai da da na hauka a duniya ga duniya aikin kwarai shi ke hawa kan mumini kaga ga kishirwa ga zafi ga wahala amma mutum yana dauke da ramadan yana dauke da azumin wata ramadan ba zai karya ba ba zai bata ba yana jira sai magariba ta yi sai zai magariba ta yi wani in ka ganshi kallon sa kawai sai ya baka dariya ya aje tsumi mai sanyi wani ya aje wani katon kwantena ya sa kankara tana ta yawo a ciki ga kohuna wani ga kunu kuma a gefe nan ga wata fura a can ga zogale ya aje a nan ga kawai shi irin za ya dauka duk komai zai cinye ana kiran sallah an yi jafi kwar-kwar sai ga gumi ya yanko masa shi kenan magana ta kare shi kenan ba yadda za ya gama kenan amma a irin yanzu inda za ka gan shi yana tafiya in ya ga mai sumi zai saya in ya ga mai kaza zai siya in ya ga mai zoɓo shi ma duk nasa ne amma in gari ya aka kira sallah sai ga duk ba inda zai sa su ashe ya yi zari yawa can an jima bayan isha in ka zo ka ga inda ya karya ce wancan abubuwa ya baka ci wannan ba kai bari ka ya sare yawa su mangwaro ne su kankana ne su gwanda ne duk abin da ya gani suna ba shi sha'awa a yanzu kawai sai ya siya in kaga bai siya ba sai dai bai da kuɗi to saboda haka kaga ashe mutum ya dau dawainiya aikin kwarai din daukan sa ya duniya to ranar tashin alkiyama sai aikin kwarai ya zo ya ce yanda na hau bayan ka a duniya ka dauke ni dole to ni kuma gani nan na shirya zo ka hau bayana yau ni ne zan tafi da kai to shine yawma nahshurul muttaqina ila arrahmani wafda ranar da zamu taro almuttaqina masu do- bin dokokin Allah ila arrahmani zuwa ga ubangiji subhanahu wataala farfajiyar Allah ko kuma ilar rahmani zuwa ga aljanna wafda wato aljannar rahman aljanna ta Allah wafda suna haye akan abun hawa wato kamar da suke haye akan raƙuma haka za su hau ababen hawansu wa nasuqul mujrimina za mu kora mujrimai su kuma kora su ake yi kaga nahshur waɗanda za mu taro su ilar rahmani zuwa ga Allah ar-rahman ko zuwa ga aljanna ko kuma zuwa ga kyautar kyautan ar-rahman ita ce aljanna wafda suna hahaye akan abun hawa su ko mujrimai wa nasuqul mujrimina za mu kora mujrimai su ne masu miyagun ayyuka in an ce mujrimi to mai mummunan aiki kenan criminal shine mujrimi za mu tara su za mu kora su ila jahannama wato zuwa wutar jahannama wirda wato cike da kishirwa wirda atasha wato cike da kishirwa haka za su tafi kaga in mutum yana cike da kishirwa to ya fi komai wahala ga zafi ga kishirwa sai ji zafin yana ƙara ƙaruwa sannan ruwa gani yake duk abin da ya samu na ruwa zai shanye ba abin da yake sha'awa kamar ruwa ya zo kawai ya sha ya sha ya sha to ranar da za a kora mujirmai haka za a kora su zuwa ga jahannama wirda suna cike da kishirwa wanda ke cikin kishirwa ya fi kowa wahala yunwa ba ta galabaitar da mutum kamar da kishirwa yake galabaitar da mutum ba shi ne za ka ga masana lafiya sun ce mutum ya zama to dehydrated yanzu kawai ba ruwa a jikinsa duk abun ya bushe shi kenan kawai ta ina sai a zuwa masa eh, ta hanyoyin da suka ga za a zuwa masa abun da zai kawo masa karfin jiki da ruwa a jikinsa da sauransu saboda me saboda duk jikinsa ruwa ya bushe saboda sa- tsabar kishirwa to haka Allah subhanahu wataala ya sifanta bayin Allah na kwarai akan abun hawa cikin ni'ima mutanen da ba na kirki ba mutanen banza Allah ya kiyaye mu su kuma zuwa ga jahannama cikin kishirwa to wannan ranan ita ce ranar da Allah ya yi alkawari yake cewa fala ta'jal alaihim innama na'uddu lahum adda innama na'uddu lahum adda wace rana ce ita ce yawma nahshurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda la yamlikuna ash-shafa'ata ba za su samu ceto ba a wannan rana babu wanda zai samu ceto ranar tashin alkiyama illa man ittakhadha inda rahmani ahda sai wanda ya rike alkawari da ubangiji yayi dokokin Allah ya bi su yadda Allah ya ci sannan babu shirka ya tabbata babu mai ceto sai Allah akwai sharuɗan ceto wato ridallah lishafi yadda ga Allah ga wanda zai yi ceto abunan bayin Allah muminai akan samu ceto a tsakaninsu junansu da junansu suna iya ceton juna ‘ya'ya suna iya ceton iyaye musamman ‘ya'ya mahaddata alƙur'ani za su iya ceton iyayensu ranar tashin alkiyama ana iya samun wasu abubuwa su yi ceto kamar misali alƙur'ani yana ceton ma'abutansa ranar tashin alkiyama azumi yana iya zuwa ceton ma'abucinsa ranar tashin alkiyama to waɗannan allah ya yarda su yi ceto sannan kuma Allah ya musu izini su yi ceton sannan Allah ya yarda da wanda za a ceta ceto suna da waɗannan sharuɗa amma ba kowa ne kawai zai ce zai yi ceto ko kuma wane ce wane na wazan cece shi a kowa ranan shi ma bukatan ceto yake kowa ne sai waɗanda Allah ya nufe su cewa za su yi ceto ya musu izini su yi ceto ya yarda da abin da za su ceta wanda zai yi ceto mafi girma shine annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne wanda zai yi ceto ranar da za a sako rana kusa da kayukan mutane kowa ƙwalonsa tana tafarfasa gumi yana zuba a jikin mutane yana taruwa a jikinsu gumi yana mamaye mutum gwargwadon zunubin mutum gwargwadon yawan yadda gumi ya mamaye shi wani gumi ya kai masa har wuya iya kayansa kawai ake gani kaga wannan tsira sai a hankali wani kuma guminsa a can iya kafansa yake yana tsaye gumin yana can ko iya gurin alwala bai kai ba kaga wannan gumi bai da yawa a tattare da shi to haka nan mutane za su zo wannan zafin ranan ba a taɓa yin irinsa ba kuma ba za a sake irinsa ba to mutane sun sha wahala suna jira waye zai roƙi Allah a ɗauke musu wannan zafin rana a je gurin wannan annabi ya ba da uzuri annabawan Allah da yawa har kalilun rahman duk za su ba da uzuri har kalimullah zai ba da uzuri amma annabi sallallahu alaihi wasallam shine zai ce ana laha ana laha ana laha wannan aiki na ne to shine annabi sallallahu alaihi wasallam zai roki Allah sai ya bashi damar ce to wannan ita ce shafa'a mafi girma da za a yi ranar tashin alkiyama wanda kowa zai samu wannan alfarma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na dage wannan bala'i na rana da za a yi to wannan shine la yamlikuna shafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda ba su mallakan ceto balle su samu tsira sai wanda ya riƙe alkawari da ubangiji ya zamanto mai tauhidi mai biyayya ga Allah mai dukkan a'a shine wanda Allah subhanahu wataala zai bashi daman ceto ko kuma wanda yake son a cece shi in ya riƙe alkawari da Allah ta hanyar bin Allah da tabbatuwa akan aqida ta ƙwarai shine wanda Allah zai yadda a cece shi na'am
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا
Allah subhanahu wata'ala ya canja salon magana a cikin wannan ayoyi in kun duba suran tun daga farko har zuwa wannan shafin da yake magana akan tauhidi shi yafi karfin magana a misali a baya kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al'azabi madda wa narithuhu ma yaqulu wa ya'tina farda واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا حرنا سيتي وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سنتي ubangiji ya riki da wannan magana Allah baya son ta shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn maryam قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا sun ce Allah subhanahu wataala ya ce haƙiƙa wanda duk ya ce annabi isa almasihu ɗan maryam shi Allah ne laƙadi kafara ya kafirta Allah subhanahu wataala ya saukar da ayoyin suratul ma'ida a ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suratul ma'ida tana daga cikin surorin da suka sauka a ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha وما من إله إلا إله واحد الله سبحانه وتعالى يقول وإن لم ينتهوا أما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون waɗannan duka suna daga cikin shirkar da Allah baya so a ce wai ya rigida shi za ya ce ƙul huwallahu ahad huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wannan sura suratul ikhlas duk ayoyin tauhidi na alqur'ani tun daga farkon bayanin umarni na tauhidi da Allah yayi ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun a suratul suratul baqara wannan aya ita ce farkon umarni kuma kira ne zuwa ga tauhidi da duk ayan tauhidi da zaka wulga a cikin alkur'ani da ayoyin da suke magana kan tauhidi suratul suratul maida da ayoyin suratul an'am waɗanda suke magana akan tauhidin rububiyya da tauhidin uluhiyya da ayoyin suratul nahl da ayoyi zuwa irin na suratul maryam duk gaba ɗaya Allah sai samarin su gaba ɗaya sai ce qul huwallahu ahad a ƙarshen ƙura'ani da aka jero surori 114 110 nawa ita ce suratul ikhlas 112 aya ta sura ta 112 sauran surori biyu sauran surori biyun su ma cikato ne na tabbatar da abin da suratul ikhlas ta kunsa suratul falak da suratul nas duk gaba ɗaya tauhidi suke tabbatarwa sai Allah ya cikata ƙura'ani gaba ɗaya da wa'annan surori guda uku mafi girman su suratul ikhlas suratul ikhlas sai ta tara duk gaba daya samarin abinda Allah ya ta magana akan haƙƙinsa shine qul huwallahu ahad sana Allahu samad lam yalid wa lam yulad wannan shine wa qalu ittakhadha ar-rahman walada sun ce ubangiji Allah ar-rahman mai rahama wai don kawai ya bawa maryam kyautan ɗa ba tare da miji ba ya kawai yi rahamarsa ya halicci annabi isa mutum mai daraja ba tare da uba ba ya yi rahamarsa ya fito wa mutane manzo daga cikin manzannin bani isra'ila ya fito ba uba wannan duka rahamar Allah ne shi yasa anan sai ce wa qalu takhadha rahman walada wajen kawai rahamar Allah ta bayyana shikenan sai a juya rahamar Allah a mai da ita shirka ga Allah shine wa qalu takhadha rahman walada bai ce wa ƙalu ta kaza Allahu walada ba a ai sakamakon rahamar Allah ne yasa suka fassara rahamar Allah suka juya ta ta zama ɗa in ka ce musu me yasa kuke cewa annabi Isa ɗan Allah ne sai su ce saboda annabi Isa ba shi da uba an halice shi ba tare da uba ba to ai rashin uba ga annabi Isa rahamar Allah ce ba wai a'a tana nuna a kuma fassara rahamar Allah ta zama to shirka ga Allah ba shi yasa yace wa qalu takhadha ar-rahman walada bai ce wa qalu takhadha Allahu walada ba amma a suratul ikhlas sai ce qul huwallahu anan ana samari ne na dukkan ayoyin qur'ani wanda suke magana akan tauhidi don haka akan Allah kawai ake magana al-ilahul ma'lum sunan Allah Allah shine fi kowane suna daga cikin sunayen Allah tabbatar da maganar tauhidul uluhiyya domin tauhidul uluhiyya daga uluhiyyan ne aka tisgo wannan sunan al-uluhiyya din daga sunan Allah din ne aka tisgo shi daga ce Allah al'ilahul ma'alu allazi la ma'abu da bi haƙƙin illahuwa ta haƙiƙul ubudiyyati lillahi subhanahu wa ta'ala daga ya saƙul huwa Allahu ahad sai ce kuma Allahu samad to sannan ce lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad shine ce cewa wa qalu takaza rahmanu walada sun ce ubangiji ar-rahman wa yari gida Allah ta laqad ji'tum shay'an idda hakika kun zo da wani abu idda mai girman gaske bai ce laƙar jitun shay'an azima ba a laƙar jitun shay'an idda aka ce a lugar larabci in an ce idda wato girman ya kai inda ba ka tsammani don haka yace laƙar jitun shay'an idda ta yaya za ka gane cewa abun girmansa ya kai inda ya kai Allah ce takadu samawatu ya tafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu watahirul jibalu hadda sama ta kusa ta tsatsage tana dabda ta tsatsage aga sama tana kecewa watan shaqul ard ƙasa aga tana tsatsagewa watahirul jibalu hadda aga duwatsu suna rushewa suna niƙewa su kadai hadda niƙewa suna zama sun yi laushi bayan da an san su da ƙarfi me yasa an da'awlir rahmani walada bai ce an da'au lillahi walada ba ya ce an da'au lirrahmani walada saboda me dukkan sifa ce ta rahmaniya ta Allah aka canja ta aka mai da ita cewa shirka ga Allah shi yasa Allah ke ta maimaita wannan sunan a faga ne ba da Isa aifan annabi Isa ba tare da mahaifi ba wannan rahmar Allah ce ikon Allah ce kudurar Allah ce don ya zama rahama ga mutane bai kamata a canja wannan ni'ima ya zamanto shirka ga Allah ba shine Allah subhanahu wataala ke cewa تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا saboda me an da aulin rahmani walada saboda suna kiran wato ɗa suna jinginawa ga ubangiji ar-rahman mai rahama wama yan bagilin rahmani an yattaki da walada bai dace ba ga Allah subhanahu wata'ala ar-rahman a cewa ya riƙi ɗa baya buƙatan da Allah baya buƙatan da bayin Allah mutane suke buƙatan yaya don su riƙi yaya abu a matsayin ni'ima su riƙi yaya a matsayin abun alfahari su riƙi yaya a ababen sha'awa su riƙi yaya waɗanda za su taimaka musu wajen bautan Allah ko su riƙi yaya ababen tarbiyyantarwa cikin rayuwa amma Allah baya bukatan wannan shi Allah lam yalid bai aihuwa wa lam yulad don Allah ba aifansa aka yi ba wanda aka haife shi shine ake tsammanin ya aihu wanda ba a haife shi ba aihuwa ta koru daga haƙƙinsa bai kamata a jingina aihuwa gare shi ba asali ba a haife shi ba to aihuwa ta koru daga haƙƙinsa amma duk bani adam wanda duk kaga ya aihu shi ma akwai ran da shi ma aifansa aka yi shi ma wanda ya haife shi akwai ran da shi ma aifansa aka yi to wannan ya koru ga haƙƙin Allah to me yasa za a jingina ɗa gare shi salsalan tsarin Allah babu aihuwa a ciki ba aifi aka aifi aka aifi aka aifi wanda ya aifi ya aifi Allah ba ba yi haka ba amma ɗan adam mutum shine wanda aka aifi wanda ya aifi wanda ya aifi har aka zo ga wanda aka aifi wanda yake nan shi ma yanzu ya aihu to Allah babu wannan ga tattare da shi shine ma'ana lam yalid wa lam yulad daga dukkan harkar aifa ta kwado daga haƙƙin Allah subhanahu wataala daga ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada bai dace ba kwata kwata a cewa Allah subhanahu wata'ala mai rahama wanda yake bada kyauta ga wanda ya ga dama ya kuma yi rahamarsa ga abin da ya ga dama kuma shikenan sai a jingina a cewa Allah ya riƙida a Allah bai riƙida ba in kullu man fis samawati wal ard illa ati rahmani abda duk abin da ka gani a sama ko abin da ka gani a ƙasa da mutane da aljanu da dabbobi da ƙwari da tsuntsaye da ciyawi in kullu man fis samawati wal ard duk abin da ka gani babu wani daga cikin duk abin da ke rayuwa a sama da ƙasa illa atir rahmani abda face zai zo a matsayin bawa zuwa ga Allah subhanahu wataala ar-rahman mai rahama laqad ahsahum wa addahum adda haƙiƙa Allah ya kirga su ya kididdige su wa addahum adda ya lissafa su lissafawa ma'ana Allah kuma yayi alƙawarin ranar da za su zo din Allah subhanahu wataala ya lissafa mutum nawa za a yi a duniya daga farkon halitta har da za a kare Allah ya san nawa ne da za a ce Allah muna son ya ba da labari ya yi wa annabinsa a wahayi mutane nawa ne wanda Allah ya halitta cikin ƙasa da ƙiftawan ido Allah zai ce mutum kaza ne daga ran da aka fara halitta zuwa da ran da za a kare halitta mutum kaza za a yi a duniya da gabashin duniya da yammacin duniya da sama da ƙasa inda duk mutum yake mutum nawa za a yi Allah ya sani sannan yawan halittun dabbobi guda nawa za a yi a cikin dabbobi bambancin varieties da ake da su da bambancin jinsin dabbobi da ake da su nawa za a yi Allah subhanahu wataala ya sani nawa ne adadin mala'iku Allah ya sani nawa ne adadin aljanu Allah ya sani nawa ne adadin ƙwari masu yawo a ƙasa ko suke cikin cikin ƙasa ko suke cikin ruwa ko halittun cikin ruwa Allah ya sani ba tare da wai sai Allah ya yi lissafi kafin ya gaya wa mutane ba wa inda hu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ard wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin Allah kenan wa inda hu mafatihul gaib mafatihul gaib gaba ɗaya na Allah ne shi ya sani gare shi suke Allah subhanahu wataala wa ya'lamu ma fil barri wal bahr abin da yake doron ƙasa Allah ya sani mutane ne dabbobi ne bishiyoyi ne ko menene Allah ya sani sannan Allah subhanahu wataala ya san abin da yake cikin ruwa duk dabbobin da suke cikin ruwa da halittun da suke cikin ruwa da ma'adinan da suke cikin ruwa Allah ya san su shi yasa Allah ce wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ganye da yake manne a jikin bishiya ba bishiyar cikin wannan kewayen harabin masallacin ba a'a duk wata bishiya a duniya ba bishiyan gombe ba duk duniya in kana tafiya wani sa'i wani jejin ana wuce shi duhun bishiyoyi ne wannan tafiya a mota masu tafiya a jirgin sama su suna hango kawai jeji ne kasansu in ma sun kusato kasa kenan in suna nesa gaba ɗaya ba sa magani to duk wannan bishiyoyin da suke doron ƙasa na gabar da na yamma na kudu da na arewa babu wani bishiya da za ta yi ko iska ta kaɗa ko iska bai kaɗa ba ganye ɗaya ya kubuce daga jikinta ya faɗi ƙasa a duk duniyar nan face Allah ya sani duk ganyen duniya ganye ɗaya baya kubucewa a jikin bishiya ya faɗi ƙasa face da sanin Allah yanzu ka duba in ana guguwa musamman irin yanzu da bishiyoyi mu a nan tunda babu ruwan sama suke sake ganyaye suna zuba ganye ya bushe saboda karancin ruwa da makamantansu an sake ganyaye sun zuba babu kwaya ɗaya da zai faɗi face da sanin Allah to Allah subhanahu wata'ala duk abin da ya halitta din nan laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda kuma dukkan su waɗannan halittu din za su zo masa ranar tashin alkiyama farda ɗaya bayan ɗaya haka Allah subhanahu wataala zai taro mu wane yazo wancan yazo kaga al'umma suna tashi in an yi busa a cikin kaho wanda za a tashi ƙasa ta hargutse ta tsage mutane sun fito sama ta tsage mala'iku sun zubo haka za a yi ta tashi ana fitowa ana fitowa Allah ya san wane ya san wancan ya san wancan babu wani mutum face Allah yana sane da shi babu wani halitta face Allah yana sane da shi Allah subhanahu wa ta'ala ce ma khalqukum wala ba'athukum illa ka nafsin wahida halittanku haka kuma tada ku bayan kun mutu a gurin Allah kamar rai ɗaya ne ba wai za a sha wahala to yanzu in an zo a tara waɗanda suke bangare guza a yi kaza a gama da na Gombe kafin a koma na Bauchi a gama da na Bauchi kafin a koma na Plateau a gama a ina Allah subhanahu wa ta'ala duk duniya da wanda suka bar su tun farko shekaru dubbai da waɗanda suke na baya da waɗanda ba su rasu ba da waɗanda za su rasu nan gaba idan an zo ta da mutane da ta da mutane da halittar mutane a gurin Allah duk taron jama'a nan kamar rai guda ɗaya ne kamar ya ta da rai ɗaya haka ta da dukkan rayuka ɗauɗin miliyoyi biliyoyin jama'a da ake da su a gurin Allah don haka laƙadi ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda dukkan su gaba ɗaya za su zo wa Allah ranar tashin alkiyama farda kowa haka zai zo ba komai tattare da shi ba kuɗi ba riga ba tufafi ba takalmi ba hula ba komai wa inna awwalar khala'iq yuqsa yawmal qiyamati ibrahim kowa zai tashi haka nan tsirara hufatan uratan gurla Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya wa sahabbai yana faɗa a cikin gida Aisha radiyallahu ta'ala anha yace mata za a tashi hufatan uratan gurla za a tashi babu takalmi sannan kuma tsirara sannan kuma maza babu kaciya a jikinsu aisha radiyallahu ta'ala ta ce kai amma wannan rana akwai jin kunya ya za a yi da sirkai da sirkansu ya ce ya aisha wa ake maganan sirkai da sirkansu ranar da ake maganan kowa sha'anin gabansa ya ishe shi ai ranar ba wanda duba zai duba ma ya ga cewa wancan wane ne ko wancan wane ne ina kowa ta kansa yake kowa gudu yake ya ga cewa akwai tsira ko babu tsira Allah ya samu na daga cikin masu tsira na ai shine na ga يا مريم كرنت
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا
waɗannan ayoyi ina ga insha Allah ta'ala in muna raye lokaci na gaba su za mu tashi muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace wallahu ta'ala a'lam a wanda suke fama da rashin lafiya ce tsawon shekaru Allah subhanahu wata'ala ya ba shi lafiya azibil ba sa rabban nas washfi anta shafi la shifa illa shifa'uk shifa la yughadiru saqama la ba sa tahur insha Allah a wanda yake neman aure Allah ya bada nasara Allah ya sa a dace a wanda yake neman gina gida Allah subhanahu wata'ala ya bada dacewa Allah ya sa a dace Allah ya sa ya samu damar ginawa masu ba su suka a kansu Allah subhanahu wataala ya ba su ikon biya Allah subhanahu wataala ya ba su ikon biya Allah ya sa mutum kare ya rasu da bashi Allah ya buɗa wa kowa duk mai fama da bashi Allah ya buɗa masa ya samu daman biya a waɗanda kowa da irin bukatun da suke da yake da su Allah subhanahu wataala ka fi mu sanin bukatunmu Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ka gafarta mana kurakuranmu Allah ka yafe mana zunubanmu Allah ka gafarta wa iyayenmu ka gafarta wa kakanninmu iyayenmu da suke raye Allah ka ƙara mana ƙarfin gwiwa tare da su Allah in rayuwarmu ta zo ƙarshe ko mu ko su Allah ka ɗau rayuwarmu cikin imani Allah ka tabbatar da mu akan daidai Allah ka kare mu ka kare zuriyarmu daga abin da ba daidai ba Allah ka tabbatar da mu bisa karanta alqur karanta alqur'ani da aiki da shi haddace shi da aiki da shi da riko da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ka kare mu da kariyarka daga fitintunun ƙarshen zamani yanayi da ake ciki a wannan ƙasa Allah ka kawo mana sauki Allah subhanahu wataala ka kawo mana aminci a wannan ƙasa tamu shugabanninmu Allah kai riko da hannuwansu zuwa ga ayyukan alkhairi a dukkan matakai shugabanninmu a jiha Allah ka taimake su wajen ayyukan alkhairi shugabanninmu a ƙasa Allah ka ba su nasara wajen ayyukan alkhairi duk masu shirya makirci wa wannan ƙasa tamu Allah ka wargaza makircinsu masu nufin taba addinin Allah a ko'ina suke Allah ka karya sha'aninsu Allah ka kare biladul haramain makka da madina Allah ka yi musu kariya shugabannin waccan ƙasa ta makka da madina ya Allah ka ƙara musu taufiki cikin abin da zai zama alkhairi ya zama alkhairi ga addinin musulunci da musulmai baki daya ɗawainiyoyin harkan tafiya aikin hajji Allah ka ba wa maniyata ai Allah ka ba su nasara Allah ka sa su samu damar zuwa cikin ni'ima da nasara innaka sami'un qaribun mujibud da'awat duk abin da zai zama tazaro ko zai zamanto matsala a cikin Allah ka kawar da shi abinda zai zamanto alkhairi daga gwamnati ko alkhairi daga jama'a ko daga ina ya Allah ka kawo shi duk abinda zai zamanto matsala Allah ka kawar da shi ya rabbal alamin ya arhamar rahimin a manoma da 'yan kasuwa da masu sana'o'i da ma'aikata gwamnati musamman a wannan jiha ta mu ta Gombe da sauran fadin jihohin musulmai baki daya wannan ƙasa ya Allah ka taimake mu waɗanda suke aiki wa gwamnatin a ƙarƙashin gwamnatin tarayya Allah ka ƙara albarka a cikin sha'aninsu a musulmai bayin Allah Allah ka taimake su ya Allah waɗanda ba su da aiki Allah ka ba su aiki mai albarka masu neman aiki Allah ka ba su aiki mai albarka Allah ka kare mu daga fadawa cikin haramun duk abin da zai zama na haramun Allah ka nesanta mu da shi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك